أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا تباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الفاتح وعلى آله حق قدره ومتاعه العظيم اللهم صل جلالي واجل الحق على لساني واعوذ بك من ان اظلم او اظلم واعوذ بك من ان اغفال من تحتي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينجبها فهجرته الى ما هاجر اليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله a yau muna talata 23 ga watan Ramadan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda shine ya daidai da biyu ga watan April miladiya tana da shekara dubu biyu da ishirin da hudu a kamar yadda aka sani ne a ci gaba da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin alkur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratul ra'd a kamar yadda aka sani a jiya mun fasara fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa lahu mu'aqibatun min bayni yadihi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال kamar yadda aka ji a darasin mu na jiya wannan aya tana da fasara wato daban-daban gusure gusure da hu mu'aqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah fasarar ta ta sha bamban da fasarar ta daban haka a a jimlar da take gabanta na inna Allah la yubayyiru ma bi qawmin hatta yubayyiru ma bi anfusihim ita ba fasarar ta daban haka wani za a yada lahu bi qawmin su'an fala maradda la ita ba fasarar ta daban haka wa ma lahu min dunihi min wal to wannan ayar in mun lura za mu ga anan Allah subhanahu wa ta'ala yana maganin cewa akwai mutane akwai mala'iku da Allah ya ware masu kiyaye ɗan adam idan mun ɗauki ma'anar lahudin bamirin yana komawa zuwa ga wancan gamadin din da suka gabata nan man asarrar kaula wa man jahara bihi wa man huwa mustaqim ilayhi wa sadu innaha to daga nan sai ake lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi waɗannan mu'aqibat din su ne suke kiyaye shi daga dukkanin wani umarni na Allah wato duk wani abu wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi nufin zai same shi to a wannan ne zai same shi shi yasa ake cewa yahfazunahu bi amrillahi min amrillahi da umarnin Allah daga cikin al'amarin Allah ai abun Allah ne yake tsarawa duka baki daya idan Allah ya kaddara abu kaza zai samu bawa to shine zai same shi bayan da za a iya kiyaye ba idza aradallahu bi qawlin su'an fala maradda lahu ba wanda zai iya karewa to amma kamar yadda na gaya mana a jiya Allah subhanahu wataala yana tsara abu kuma sai ya kawo wani dalili wanda zai sa wannan abin ya canza shi kuma in an zo nan din shi ma ba sabuwar magana ba ce ita ma an same shi ne daga yamhullahu ma yasha wa yuthbitu aw yusabbit wa indahu ummul kitab saboda haka Allah shi yake goge abin da ya ga dama ya tabbatar da wanda ya ga dama ba wani sabon aiki bane a'a kawai nan ne kawai kamar ayi deletion ne na wajen a yi a gabatar da wannan a jawo wancan baya a yi deleting can wajen a mai da wannan wanda shikenan haka abin yake amma wa indahu ummul kitab ainihin uwar littafin tana san a wajensa wanda shine ya dora har da wannan gyaran ma har da wannan gojewar da tabbatarwar ma a can ya tabbatar da ita cewa za a goje za a tabbatar a can to da haka ba wani sabon abu Allah subhanahu wa ta'ala haka yake yin abinsa to amma kamar yadda muka ce wannan ba yana nufin duk abin da ya samu bawa ya haifu ne sakamakon wani abu wanda ya gaba lalle bane haka kana iya yiwa haka Allah ya kaddara haka akwai kuma abin da zai zama ma ba kai ka jawo laifin ba amma in an zo sai a hada da kai wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku kiyaye fitnar da idan ta zo ba ta ba ta shafi waɗanda suka jango ta ba su kaɗai har waɗanda ba su taɓa ba ba su taɓa ba za a yi wannan haka ba shi ne al-bukhari yake riwayar hadisi daga sai da zainab bintu jahash ummul mu'minin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace wata rana manzon Allah ya shigo wajenta a firgice hankalinsa a tashe yana cewa wailul lil arab min sharri qad istarab kai san larabawa daga sharrin da ya kusanta tace wani irin sharri ne sai ce futihan yawma min rajul ya'juj wa majuj yace yau an bude wannan kofar wa fa'iluni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma din to yau an bude wannan radmu din sai ce kamar haka da sababa din sa da ibham din sa yayi haka yake kamar haka wannan kamar wannan halka din an dan bude kamar haka kaga sharri yana ta ƙara matsowa kenan idan aka shigo komai zai iya faruwa sai sai da Zainab بنت جعش رضي الله عنها قلت متى يا رسول الله أنا هليت وفينا idan abun ya zo wa fi na salihun da shi akwai bayan Allah managarta a cikinmu manzo Allah ya ce na'am idza kasra al-khabar yace idan ta'adi da banna yayi yawa sai a halakar da hadda salihan daga nan sai a taso su kowa akan niyyarsa wanda ya mutu akan niyyar banza a tashe shi akan niyyar banza wanda ya mutu akan niyyar kirki a tashe shi akan niyyar kirki amma in an tashi baki dai sai a haɗe to kaga wannan ba karamin abu bane to kenan bisa ga wannan kaga a nan ba niyya bace ba wani abu akwai abun da waɗansu sukan yi amma Allah zai halakar da su mu a nan al'ummar annabi Muhammadu ana iya samun mutum ɗaya wanda shi yake yin wannan din yanzu da Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin mutanen lutu wa lutan iz qala liqaumihi innakum lata'tuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin a innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikum al-munkar kaga waɗannan duka laifuka ne daban-daban a innakum lata'tuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin a innakum innakum lata'tuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin a innakum lata'tuna ar-rijala وتطلعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر suna zai ce wa maza ba mata ba suna zama dandali suna yin abin da ba su da kyau suna tare hanya suna yin yankan safarki suna fashi to yanzu a al'ummar annabi Muhammad ana iya samun mutum daya wanda duk waɗannan abubuwan yana yi ya aikata munkari a dandali ya tare hanya ya fashi ya je wa namiji dan uwansa duk waɗannan abubuwan yana yi to amma sai Allah subhanahu wataala kaga ya yafe saboda albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka wannan aya tana nuni akan cewa a lalle Allah yana canza baya canza abu sai kun canza in kun canza zai canza idan ba a canza ba kuma to shi ma ba zai canza ba idan Allah yana nufin mutane da mummunan abu ba wanda ya isa kare kuma babu wanda yake majidincin lamari in ba shi Allah din ba sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ce mana me wallahi نعم هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال هو الذي شي الله شيني الذي يريكم البرق yake nuna muku wannan walƙiyar da kuke gani khaufan a halin tsoro wa tsama'an da kuma tsammani da fata wa yin shi sahaba fiqal kuma shine yake kirkirar as-sahab girgizai masu zubar da ruwa as-fiqala waɗanda suke masu nauyi saboda cike suke da ruwa saboda haka Allah subhanahu wataala shine ke kirkirar waɗannan abubuwan kuma shine saboda haka kirkirar ta Allah ce wa yunazzilul ghayth da ya faɗa anan ba za a ce an yi mana ruwa da tauraron kaza ba ai da tauraron kaza ya tsaya sai aka yi ruwa ba wannan tauraron ne yake ruwa ba mai tauraron ne wanda ya halitta tauraron shine yake ruwan saboda haka Allah ne yake kirkira tauraro ba shi da wata alaka da wannan akai amma a buga ƙasa a ce an gano tauraro a cikin ƙasa to wannan abun ba shine zai sa ruwa ya zo ba Allah ne yake yi wa yunshu as-sahaba fiqal نعم مجيب ويسبحه عدو ويسبح الرعد بهم- بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادل آه آه آه هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الله سبحانه وتعالى وند الشين يريكم البرق خوفا وطمعا شين يتنونا مكو walƙiya a halin tsoro khawfan wa tsama'an dinnan masdari ne guda biyu mansubai guda biyu wato in kun ganta sai ku ji tsoro sannan kuma in kun ganta sai ku sa tsammanin ruwa saboda haka sai ka zo a lokaci ɗaya khawfan ce tsama'an ce in an ganta a ji tsoro na walƙiya ko ko aka ce matafiyi idan ya ganta sai ya ji tsoro saboda mafi yawa in an yi wannan walƙiyar sai ka ji tsawa ta zo daga baya to sai a ji tsoro amma an mazaunin gari shi kuma in ya ganka sai ya je yana kwaɗayi yana tsammani saboda yana tunanin za a yi ruwa a samu amfanin gona musamman manomi saboda haka ɗau'an wato haufan wa tsama'an to kuma shi ne yake kakar wannan girgizai a masu nauyi wani sabbihun ra'adu bi hamdihi sannan ar-ra'adu yana yin tasbihi bihamdihi da gode wa Allah wal mala'ikatu haka sauran mala'iku ma suna yin tasbihi min khifatihi saboda jin tsoron Allah din wa yusiru sawa'iqa sannan Allah yana aikowa da tsawa tsawon wasi irin wannan tsawar da ake jefowa fa yusibu biha man yasha'u sai ya sai ya samarwa ko kuma sai ya sa ta shafi wanda ya ga dama wato sai ya shafi wanda ya ga dama da ita wannan tsawar wa hum yujadiluna fillahi amma hadda haka su suna yin jayayya a cikin sha'anin Allah suna yin jidali suna musu a cikin al'amarin Allah wa huwa shi ko Allah ga shi ko shi Allah shadidul mihal mai tsananin riko ne al mihal shadidul mihal mai tsananin riko shadidul mihal mai tsananin azaba shadidul mihal mai tsananin dabara shadidul mihal mai tsananin fushi shadidul mihal mai tsananin makirci shadidul mihal mai tsananin kaidi shadidul mihal mihal mai tsananin kwafe ya kullace ka in kamar abin da baya duk wannan an fasara shi da shi almihal din nan akwai wata kira'an da take cewa wa shadidul mahal akwai inda take shadidul mihal ma'anansa mai tsananin azaba irin ta ƙare dangi wa huwa shadidul mihal mai tsananin azabar da take samun mutum ta dalilin annoba shadidul mihal mai tsananin azabar da take samun mutum ta dalilin a fari mahal a kawo fari amfanin gona ya kekashe ya ki zubar da ruwan sama duk Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da wannan cewa shine mai tsanani kenan in kace mai tsananin azaba baki da ya dauka mai tsananin fushi ya dauka mai tsananin riko ya dauka mai tsananin kamu ya dauka mai tsananin karfi ya dauka mai tsananin tilasti ya dijjai kuma duk shine Allah subhanahu wataala duk wannan sifofin sifar tsani to waɗannan shine Allah ya yi magana a kansa ويسبح الرعد بحمده الرعد an yi maganganu da yawa a kansa akwai riwayan da aka yi daga sayyidina abdullahi bin abbas da abdullahi da sayyidina ali ibn abi talib suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan arra'du innan mala'ika ne har ma an kawo shi a siyakin wani hadisi na waɗansu Yahudawa ko wani da Yahude da ya zo wajen manzon Allah wasu Yahudawa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna masa tambayoyi tambaya wata bayan wata wata bayan wata wata bayan wata tun daga magana tambayar sa akan har suka tambaye shi har akan wa yake kawo masa wahayi suka ce Jibrilu ne to amma a cikin tambayoyin da suka yi masa manzon Allah ya ba su amsa da cewa Jibrilu ne a cikin tambayoyin da suka yi masa sai suka ce to kuma wannan ra'adu din nan menene shi sai ce mala'ika ne wanda Allah ya halitta a hannunsa akwai tsalle kamar irin hankacin ko diko na wuta wanda yake kora ainihin shi wannan gizagizai ɗin da wannan abun nasa sai suka ce wa mahalar sau to wannan muryar da muke ji fa aka ce yake muryarsa ce yana yin tasbihi ne wannan irin kalar muryarsa ce shi kuma Allah subhanahu wataala dama ya ce wa in min shay'in إلا يسبه بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه haka yake komai sai yana yin tasbihi da gode wa Allah subhanahu wataala amma ba ka fahimta tasbihi yanzu wannan dilililililil din da ake yi kaga idan haka ne tasbihi ne ba kenan wai kaga amma ba ba ba gare shi sa akwai riwaya da ta nuna manzo Allah yana cewa idan kun ji wannan tsawa din ku ce subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi ko kuma ka ce sabbahana kama sabbahta mu ma mun yi tasbihi kamar yadda kai ya kai mala'ika ar-ra'du anan wajen in wannan riwayar ne ar-ra'du din sunan mala'ika ne wannan jirin da ake bi tsawarsa ne wannan walƙiyar da ake gani wannan kyallen da yake hannunsa ne yake kaɗawa akwai ruwan da ta nuna cewa bulala ce a hannunsa yana kora su to duk sanda ya wanka to wannan walƙiyar ita ce wannan bulaliyar wannan jirin kuma shine tasbihinsa ne da yake yi wa Allah subhanahu wataala dan dai ba ma fahimtar tasbihin ne shi yasa ba mu san cewa tasbihi bane sai dai mu ji a a a moto shi kunnon mu yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim min as-sawa'iq hazara al-maut wallahu muhitun bil kafirin to wannan kaga idan mun dauki ra'adu a sunan mala'ika akwai wanda aka ce a'a ar-ra'adu din wani abu ne wanda Allah Ubangiji yake halitta tare da wannan dirin da wannan ƙara amma koma meye wannan din tasbihi shi ma yake yi saboda haka arradu a nan kuma ba mala'ika ba ne wata halitta ce Allah ya yi wacce take haifuwa sakamakon wannan in ana ruwa ko ko za a yi ruwa amma wannan ƙarar tasbihi ce saboda wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi saboda haka ba ma fahimta tasbih ne shi yasa walakin la taqawuna tasbihahu to kaga kenan ar-ra'du mala'ika ar-ra'du wata halitta ta Allah wata Allah yake yin ta dan saboda ya tsoratar saboda haka kenan a cikin ruwa sai ya sa muku abubuwa guda biyu da na tsoro da kuma na tsammani fata in kuka in aka kwantsa matsawa sai ku ji tsoro in aka yi walƙiya sai kuma ku ji mai da sunan shi sai ku ji fata ya same ku shi ne inda Allah subhanahu wata'ala yake magana yana cewa aw ka sayyibin min as-sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يقطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه ya kusata ya wanka idan su amma duk sanda ya wanka sai su tafi a kai dan suna gani wa idza azlama alaihim qam duk sanda ya yi duhu gare su kuma sai su tsaya haka Allah subhanahu wataala yake yi saboda haka wannan tsawar in ta mala'ikan ce to tasbihi yake yi in ta wata halittar ce to tasbihi take yi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi dan haka anan Allah subhanahu wataala yake mana ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته to da aka ce idan ka ji wannan dirin to ka yi tasbihi domin an ce ko da tsawa za ta sauka Allah ya kaddara za ta sauka za ta fadi to ba ta faduwa akan wanda ya ambaci Allah ba ta faduwa akan mai zikiri ba ta faduwa akan wanda ya yi tasbihi ba ta faduwa akan mai karatun alkur'ani haka take yi sai dai wani abun daban to wannan shi ne abun da aka ce akwai riwayar da aka yi daga fabit daga anas bin malik wanda al-qurtubi ya kawo ta ibn jarir ibn abi hasan abu shaykh ibn al-munzir sun kawo ta daga fabit al-bunani daga anas bin malik radiyallahu anhu yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aika da wani mutum yace ya tashi ya je wajen wani mutum daga cikin manya-manyan kafiran Qurayshawa ya kira shi zuwa ga Allah yace ka ce masa ni Muhammadu ina kiransa zuwa ga Allah makaɗaici ya bauta masa shi kadai wanda ba shi da abokin tarayya kuma ni manzon sa ne da aka ji ana gaya masa sai ya ce to yanzu zan tambaye ka shin wannan ubangijin da Muhammadu yake faɗa na azurfa ne ko na zinariya ko na lu'lu'u ko na yakutu ko na kanfolo ko na dalma wani iri ne ko na baƙin ƙarfi a hadis shi wani iri ne nasa ubangijin ka je ka tambaye shi ya baka wannan amsa ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba ya rasulullah ka aika ni wajen mutumin da yake da izgili me ya faɗa yace a'a ni ai ba zan iya faɗa ta ka faɗa dan aisha ne sai ka ji ka ji abin da ya faɗa ki kale shi ka koma ka ƙara ce masa shi ya halicci duka waɗannan ɗin kuma shi ba shi da abokin tarayya an ƙara koma masa ya ƙara baido shi da wannan magana manzo Allah ya ƙara dawowa ya ga ya ƙara dawowa wajen manzo Allah ya ga masa wannan abu manzo Allah ya ƙara mai da shi to a na ukun da ya koma suna magana kawai sai tsawa ta sauka ta kashe shi shi ne a Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yusilu sawa'iqa fa yusibu biha man yasha'u وهم يجادلون في الله suna yin jayayya a cikin Allah a cikin sha'anin Allah shin na kaza ne ko na kaza ne ko na kaza ne duk suna yin wannan jayayyar to a haka Allah subhanahu wataala zai jefo da wannan tsawar sai ta halakar da su fayusibu biha man yasha'u sai ya samu wanda ya ga dama da wannan tsawar wa hum yujadiluna a halin suna nan suna jayayya a cikin sha'anin Allah na taka ne na azurfa ne na karfe ne na waye a haka suke yi haka Allah zai halakar da su wa huwa shadidul mihal shi ko Allah mai tsananin azaba ne ko kuma a ruwayar da muka yi irin ta jiya ita kuma ta Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ma wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana zaune sai da waɗansu mutane guda biyu Amir bin Tufayl da kuma Arbad bin Rabi'a Arbad bin Rabi'a da Amir bin Tufayl suka zo wajen su al-Amiriyan duka banu daga banu Amir suke suka zo wajen manzon Allah suka ce masa ya Rasulullah shi amurki shi yake magana yace masa to na zo wajen ka Muhammadu mu tattauna tare da kai yanzu idan na musulunta menene za a wari nawa sai ce laka malil muslimina wa alayka ma alaihim abinda din yake musulmai za a ba su za a baka abinda din yake kan musulmai kai ma yana kanka sai ce a inda zai yiwu ka zama idan ka mutu ka bari akan cewa ni zan gaje ka akan wannan abu wai annabtar yake so in ya mutu ya zama shi ma shi ne annabi ba za na ce ai ba nawa bane wannan ba hannu na yake ba Allah ne yake yi sai ce to yanzu tun kana da rai ka ware mun kula da ƙauyuka da daji kai kuma na bar maka kula da birane da garuruwa sai shi ma wannan ba hannu na yake ba hannun Allah yake to ashe wai maganar da suka yi sun yi mitin da shi da wannan abokin nasa akan in ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai da hankalinsa a wajen wannan shi kuma ya taho ta baya ya kari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne aka ce ya ta masa nuni shi kuma yana ta jan magana yana ta jan magana shi kuma san arbad bin qais aw bin rabi'a ya sa hannunsa a jikin takobi zai zaro amma Allah ya hana shi zarowa yayi yayi hannun ya san dare a haka to akwai ruwa da suke a nan take Allah ya je ko tsawa ta halaka shi akwai ruwa da suke sai bayan da manzon Allah ya gane su ya bar wajen sun samu hanya suka tafi a wajen hanya suka koma wa tsawa ta kashe wannan shi kuma wancan wancan tsayin Amr bin Kufail ne shine yayin wannan barazanar yace tunda har kai addu'ar da dan uwa ya mutu yace wai sai ya je ya fara rindinar da za ta zo ta yaki manzon Allah har da mala'ikun da suke kula da shi din ma sai ya yaƙe shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ba zai baka dama kai wannan ba kuma waɗannan waɗanda suke kewaye da ni din nan ba wai an ce wa abna'u qayla haka yake da kuma ƴaƴan muhajirai ko ko ƴaƴan ansarawa aus da khazraj waɗannan ba za su bari ka zo ka iya min wannan ba yasa kamar yadda nake gaya mana a cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka shahara da yaƙi takobi akwai wanda suka shahara da yaƙi da mashi akwai wanda suka shahara da yaƙi da harbi da kibiya akwai waɗanda suka shahara da kokowa akwai waɗanda ma suka shahara da gudu irin su salmatu bin al-aqwa in ya tsalla da gudu sai ya wuce doki sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da gudu sai tsalla doki ya kure gudun doki ya wuce haka Allah ya ba da kafafuwansa salmatu bin al-aqwa shi ma sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam akwai su alƙaƙa bin abu wanda in ya kwarsa ihu aka ce ihunsa ɗaya ya fi ya fi mayaƙi dubu saboda tashin hankali kawai duk suna da cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma san mutuwar suke yi nake gaya mana san mutuwar suke yi shi haka yake tarahu ka annal mauta fihim hayatu za ga su kai kace a cikin mutuwa ne rayuwar su take wa damuhum khairul wara bika basul amma wanda ya fi su gaba gaba a wajen makiya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bika basu kuma da murmushi shi manzo Allah in ana yaki baya irin fata rai nan murmushi yake saboda ɗayan biyu ne ya sani ko nasara ko shahada shike nan a samu nasara ko fa ai shahada haka wanda ya shahada a wajen yaki bai mutu ba shi sa Allah subhanahu wataala ya ce kar ku dauka an kashe su ne wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun yace kar ma ku rika ce musu matattu wala ta qulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la ta ku ce ba matattu ne rayayyu ne su saboda haka waɗannan su ɗan kitan da suke kewaye da manzo Allah ba za su bari ba to wannan a wannan riwaya Abdullahi bin Abbas ya ce a wannan sanadiyyar wannan ne Allah ya saukar da tun daga lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وار هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ الصحابة الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال duk waɗannan duka baki ɗayansu a kan wannan dalilin ne na Amir bin Tufayl da Arbad bin Rabi'a da suka zo suna so su yi wa manzon Allah kisan gilla su sun ɗauka manzon Allah yana kasuwa a haka baya yi to kuma waɗannan akwai abubuwa da yawa wanda Allah ya masa fadala ya ce yana yana dawati ya biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai yi masa fadala ne yace ni ne man ladhi tuhaddithuka bihi nafsuk me yasa menene zuciyarka take maka labari da shi yace a ba komai manzo Allah zikiri nake ta faɗi dai gaskiya yawayo ya same shi ya jawo shi ya ɗora hannunsa a cikinsa yace daga nan wajen yace sai ji ba wanda yake so a duniya kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da fa ba wanda yake ki kamar sa abin da zai sai ya fasa akwai wanda ya taho da niyyar zai zai tari manzon Allah wani harshen wuta ya zo ya gashi fuskarsa ya daina gani sai da yake ya tuba ya tuba ya tuba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya masa addu'a ya dawo yana gani yace Allah ba zai baka kai abin da kake wannan kake yi ba Umayr ibn Wahab an yi magana da shi ya koye da wannan din sa takobin sa a cikin mayafi a cikin tufafin sa ya taho da niyyar zai tari manzon Allah Safwan bin Umayya ne ya bashi dama yace ka je kai in ka kashe duk abin da yake kanka zan zai yake zai biya duk abubuwan da kuma in kuma ka ka tsira yace to shikenan kai kan ka zama mawadaci har ƙarshen rayuwarka in an kashe ka bashin da wani da wani yake jin ka yake duka zai biya iyalinka yace duk zai ɗauka duk suna harhaɗu ya taho zai yi wannan shi manzo Allah ya ce masa "Me a cikin rigarka me ka zo yi yace na zo ne akan ɗana da kuka kama a badar shi da na zo mu ɗan yi reconciliation mu ga yadda za a yi a karɓe shi yace a kai dai gaya mana gaskiya to da abin da ya kawo ni kenan yace ina mikin din da kuka yi da kai da Safwan ibn Umayya a waje kaza ya ce ma kaza ka ce mar kaza ka ce masa kaza ya ce masa kaza yace to Allah ba zai bari kai wannan ba fa sallallahu alaihi wasallam yace haka ne yace yace kaga ko wannan maganar fa daga ni sarki sai muka muka yi yace sai kuma Allah wanda duk wata ganawa ta tsakanin mutum biyu to shine na uku duk wata ganawa ta tsakanin mutum uku shine na hudu in an ta haka yawa ma shine na yawan haka aha ba ƙasa haka ko sama da haka sai faru tare yana tare da su wanda yace ya fi kusanci da mutum daga jijiyar wuyansa shi ya ce ya san har abin da zuciyar mutum take wasuwasi da shi wal karqala kana insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid to da ta jijiyar wuya yace haka ne yace yace to ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah na shaida ba wani sai Allah kuma kai ne manzansa kai manzansa ne shi kuma haka to da irin waɗannan suna nan Abu Jahl ya taba tahowa ya zo a a ya sari manzon Allah ya taba tona rami ya zo hakan bai yiwu ba ya taba tahowa ya zo ya sari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji an shaƙe shi ɗauya in ya ce ya juya zai ba sai ya ji buyansa ya fita in ya juyo zai taho na manzon Allah sai da an shaƙe shi ɗauya har kamar ba zai iya numfashi ba waɗannan suna nan saboda haka lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wa hum yujadiluna fillahi suna yin musu da jayayya a cikin sha'anin Allah wa huwa shadidul mihal shi ko Allah mai tsananin azaba ne kuma mai tsananin riko ne in ya kama mutum ba wanda ya isa ya kwace shi Allah ya kiyaye ni
amin na'am lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال a wannan aya Allah yana gaya mana yana cewa tun da waɗannan abubuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa shine mai tsawa shine mai albarka da kawowa walƙiya shine yake kawo ta a wajen tsoro shine yake kawo ta a wajen fata haka ne don yana daga cikin ayoyinsa ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وأنا الله سبحانه وتعالى yana daga cikin ayoyin Allah duk waɗannan suna daga ciki saboda haka da tsawa din da arra'adu din kanta da walƙiyar duka cikin ayoyin Allah ne to wannan Allah da yake da waɗannan ayoyin lahu da'watul haqqi duk wani da'wa kira na gaskiya na Allah ne wannan kira din an fasara shi da bauta wallazina tad'una min dunihi wallazina yad'una min dunihi ma'anan sa ya'buduna min dunihi to da haka in an ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara ma'anan sa za a ce ba sa kiran wani amma ko ma'anan sa la ya'buduna ma Allah ilahan akhara ba sa bautar wani in ba Allah ba saboda haka wannan shine abin da ake cewa innal ladina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin yace alahum ardun yamshuna biha am lahum aydin yamshuna biha am lahum aynin yamshuna biha am lahum adhan yasma'una biha suna da shi suna da kunne suna da ido suna da hannu suna da kafafuwa ba su da shi to kaga tunda ba su da shi yaya kuke kiran waɗanda ba sa ba su da waɗannan abubuwan ba sa iya amfanin ku a ta abin min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'an ba za su muku amfani ba ba za su muku cuta ba in kun ki bautar su ba za su ce dan me ba in kun bautace su kuma ba za su muku amfani ba to dan me yasa za a bauta za a bauta musu to shi ne sai Allah ya ce lahu da'watul haqqi da'wa kira na gaskiya ma'anar bauta ta tafi wallazi da yad'una min dunihi wani wanda suke kira waɗanda ake kira waɗanda ake kira min dunihi ba shi Allah din ba la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su amsa musu da komai ba illa ka ba su ikafai ilal ma'i sai dai kamar mutumin da ka san Allah akwai shi da misali ita sai dai kamar mutumin da ba su ikafai wanda ya mika tafukan hannunsa ilal ma'i zuwa ga ruwa li yabluga fahu yana kira ruwan yana cewa ruwa zo ka shiga baki na ruwa zo ka shiga baki na li yabluga fahu dan ruwa ya je ga bakinsa wa ma huwa bibalighi kuma ko wannan ruwan ba zai taba kaiwa bakinsa ba indai haka zai ya tsaya da a gindin rijiya ya tsaya bakin rijiya yana cewa ya leka ruwa taho ka zo ka shiga bakina ina jin kishirwa ruwa ya shekara yana yi wa ma huwa bibalighi ba zai zo ba wa ma du'a'ul kafirina in haka ne ko to babu wani kira da kafirai suke shi illa fi dalal sai a cikin bata wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wane ne yake bata daga wanda yake kiran wani wanda ba Allah ba wanda ba zai taba bauta ba zai taba amsa masa ba har ya zuwa ranar tashin alkiyama wa dalla anhum ma kanu yad'una min qabl wa ghannu ma lahum min ma'is dalla anhum ma kanu yad'una abinda suke kira min qablu ba kafin haka dalla anhu ya bata daga barin dan tashi alƙama su gaba su kuma Allah ma yake wajen masa sun duru fil bari dalla man tad'una illa iyyahu sai duk wanda kike kira sai ya bata sai Allah kadai duk wani wani ka mutanen da ake ana kama sunayen wasu gumaka ko waɗansu mutane da matsala da fitina da tashin hankali ya samu mutum duk waɗannan abubuwan sai su bata sai sunan Allah kadai ake kira shine kawai zai iya ko shine kadai an kira su zai zai iya taimakon ka ba wani mai iya taimako in ba shi ba in ma ka kira wani to Allah ne zai turo shi ya taimake ka aha da Allah subhanahu wa ku kawo mun dauki to to Allah ne zai turo su zo su kawo wannan daukin kenan waye taimakon a hakikani Allah ne ya taimaka da ya turo maka waɗannan mutanen kuma ya ba su ikon taimakawa ya ba su ƙarfi da tunanin taimakawa ko in ba haka ba da ba za a iya yin wannan ba saboda haka Allah subhanahu wata'ala haka yake wa qila da ushraka akum fada auhum sai aka ce falam yastajibu lahu faman azlamu mimman yusra ala Allah kadhiban aw kazzabu bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum min al-kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawhum qalu ayyina ma kuntum tad'una min duni Allah qalu dallu anna tabbata wa shaidu ala anfusihim annahum kanu kafirin shine abu to saboda haka haka yake ba Allah Ubangiji shi ne kaɗai yake iya taimako. Sun matsila da hun aina ma kuntum tushiku na min dunin la ƙalu ballu anna ballan na kulle da umi kan mushe a tawari da yudillun lahun kafiri. Haka Allah yake saboda haka wannan abun nasu wa ma du'a'un kafirina. Kiran da kafirai suka yi ba wani abu bane shi illa fi dalal sai yana cikin bata saboda ba zai yi amfanin komai ba. waɗanda suke kira ɗin ba za su iya taimaka musu ba amma da'watul haq kira na gaskiya bauta ta gaskiya to ta Allah ce ibnu kafir ibnu abi hatam ibnu jarir abu shaykh ibnu abi hatam ad-dailami dukkanin suna ruwaya daga Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma yana cewa lahu da'watul haq din la ilaha illa Allah ita ce da'watul haq to wannan kiran kadai Allah ake yi wa da zaran ka ji an ce la ilaha illallah ba da wani ake nufi ba sai Allah madaukakin sarki shine kadai shine mai iya yi shine mai hanawa shine mai bayarwa shine mai rayawa shine mai kashewa shine mai arzutawa shine mai talautawa sakamako a wajensa yake shi ya kirkira ba wani ne yayi ya gani ya kwaikwaya ba shi ne na farko wanda ba wani na farko kafinsa shi ne na ƙarshe wanda ba wani wanda zai zo ƙarshe bayansa shi ne a bayyane babu wanda ya bayyana kamarsa shi ne a koyon da ba wanda ya koyi kamarsa koyuwarsa ba ta hana bayyanarsa bayyanuwa ba bayyanarsa ba ta hana shi kuma ya koma koyayye ba shi ne kada da huda a wasu haf wallahi ne yawon min duni la yastabuna lahum bi shay'in ba wani abin da su ya amsa masa illa qabatu kaffaihi ila al-ma'i suna zuwa da abubuwa da yawa waɗanda suke so su ga sun tafiyar da hankulan mutane da suke kiran wannan mutum sai Allah ce kamar yanzu wanda ya zo a gindin rijiya ko ya zo wajen ruwa yana cewa ruwa zo ruwa zo zo shiga bakina zo shiga bakina zai iya zuwa har yana mika masa hannunsa ba ma huwa bibalihi ba sai duk wanda ka rike ba Allah ba ka kama iska kwarai da gaske ka kama iska an hura leda an baka an sace ta shi ne kawai ta kama iska Allah ne kadai in ka kama shi ka kama tabbas zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma tad'una min dunihi huwa al-batil wa anna ma tad'una min dunihi al-batil duk wani wanda ba shi ne kira wanda ba shi ba to to to ba da gangan ne ba ba gaskiya bane shi ne kadai al-haq Allah ya sa mu kula da ire-iren waɗannan abubuwa la yastabuna lahum bi shay'in illa tabatu kafayhi ila al-ma'i yabluga fa huwa ba'u bi balighi wa ma du'a al-kafirin illa fi dhalal wa lillahi na'am ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ولله تعالى ne yasjudu man fi samawati wal ardi abin da yake cikin sammai da ƙasa yake yin sujada aw an halin suna so wa karhan da halin tilatti wa zilaluhum saboda ya kawo man tagliban lil aqil yasa ce wa zilaluhum in wa'in waɗannan halittar da suke sama da ƙasa din su ma haka inuwar su suna yin sujada ga Allah subhanahu wata'ala bil guduwi da safiya wal asari da mareke duka da Allah suke yin tasbihi duka da Allah suke yin sujada wannan wani ya yazudu man fis samawati Allah gare shi ne wanda yake cikin sama da waɗanda suke cikin ƙasa suke yin sujada. Saboda haka, alamtar an Allah ya zulla wa fi samawati wa man fil ardi wa shamsu wal qamaru wal nujumu wal jibalu wal shajaru wal dawab wa kathirun min an-nas wa kathirun haqqa alayhi al-'adab wa man yuhyi Allah fama lahu min mukrim inna Allah yaf'alu ma yasha. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala baka gani bane shi ne abin da yake cikin sama yake mara sujada da abin da yake cikin ƙasa da rana da wata da washamsul qawar nujumu da taurari wal jibal da mene duwatsu wa shajaru da itace wa dawab da addawa da addawab dabbobi ga shi da shi kuma dabba kullu ma dabba alal ardi fa huwa dabbatu duk abin da ya taba ƙasa ya tafiya to kawai dabba ne har da mutane a ciki yasa Allah ce wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wa min dabbatin fil ardi wa la qa'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum saboda haka dabbobi ba shi daya na Allah ne duk abin da ya taba kasa ya tafiya sawa'an ya tafi akan kabakuwa ne wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء Allah shi ke halittar abin da ya ga dama akwai mai tafiya akan kafafuwa biyu akwai mai tafiya akan hudu akwai mai tafiya akan a cikinsa akwai mai tafiya akan wasu kafafuwan fiye da haka dan ya khuluqullahu ma yasha Allah subhanahu wata'ala shi ne yake halittar abin da ya ga dama to duk abin da ka gani yana yin sujada ga Allah au an a halin yana so wa tarhan da halin tilasti to nan ma an yi magana aka ce ɗau'an mumini yana yin sujada ga Allah a halin yana so Allah ya ce a yi sujada la tasjudu lishamsi wala lilqamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun sai suka yi sujada ɗau'an suna so kafiri yana sujada ga Allah karhan halin baya so saboda haka halittar ɗan adam tana sujada ga Allah in ta mumini ce to tana sujada ga Allah tsau'an kuma shi ma muminin yana sujada ga Allah tsau'an idan ta kafiri ce to halittar tasa tana sujada ga Allah ko tana so ko ba ta so أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ذلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون هنا سألها ليش والله يسجد ما في السماوات وما في الأرض kawai haka baki ɗayansu a wani yawon idan ma kalakan lahu min shayi ba su ga abin da Allah ya halitta ba daga komai komai ya tafayyabu zilaluhu za ka ga inuwarsa tana karkatawa alil yamini ta ɓangaren dama wacce ma da ɓangaren hagu hakan ne suke yi sujjadan lillahi suna yin sujjada ga Allah ne wa hum dafiru suna masu kaskantar da kai ga Allah sai ce kuma wa lillahi yajudu ma fis samawati wa ma fil ardi ko yace abin da yake cikin sama baki ɗaya da abin da yake ƙasa duka baki dai suna yin jiran Allah min dabbatu min dabba daga dukkanin wani dabba wallahi yasiru ma fis samawati wa fil ardi min dabba wal malaikatu wa hum la yastakbirun su ko malaiku ma suna yin suma ya khafuna rabbahum min fawqihim ma yaf'aluna ma yaqulun saboda haka komai ka gani idan ka ga inuwa ta yi yamma to sujada kake ga Allah in ka ga ta yi gabar sujada kake yi ga Allah saboda haka Allah yace anan walillahi yajidu man fis samawati wal ardi abin da yake cikin sammai da ƙasa yana yin sujada ne ga Allah tsawan wa karhan halin so da halin ki wa zilaluhum haka inuwar waɗannan halittar su ma suna yin sujada ga Allah bil guduwi da safiya wal asar da kuma marice wannan duka Allah ake yi wa sujada na'am قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور
نعم مجيء أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار نعم ولله يسجد من في السماوات والأرض نوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأوصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه قل الله خالق كل شيء وهو الواجد القهار أولنا آية الله سبحانه وتعالى إلى سوى تند الله يا بام مثالي ياتي abinda ke cikin sama da abinda yake ƙasa da inuwarsa inuwar inuwar waɗannan abubuwan duk suna yin sujada ne ga Allah a halin tilasti da a halin suna so kuma da safiya da marice to yanzu tun da haka ne qul man rabbus samawati wal ard tambaye suka ce musu wane ne ubangijin sammai da ƙasa in sun yi shiru qulillah ka ce Allah amsar kenan wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah قلت ليقولن خلقهن العزيز العليم ولئن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله haka yake ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله شنو الله ne aiko to tunda Allah ne yake yin wannan baki daya man rabbus samawati wal ard qul illah amsar kenan kace musu Allah tunda to shine kun yadda kuma haka qul afattakhastum min dunihi awliya yace ku riki wani kuma waɗansu mutane wanda za su zama su ne majibintan lamarinku wanda waɗannan majibintan lamarin naku wanda kuka ɗauka su ma ba sa mallakar komai da kansu wani na amfani ko na cuta wala fatakatu min duni awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra ba sa amfani amfani ba sa mallakar amfani da kansu ba sa mallakar cuta da kansu ul ka gaya musu ka ce musu hal yastawi al-a'ma wal basiru yanzu bai gani makaho da mai gani sun zama sun yi daidai ba za su daidai ba am hal tastawi zulumatu wan nuru ko kuwa az-zulumatu duhu za su daidai da an-nur haske haske da duhu za su zama daya ba su zama daya ba am ja'alu lillahi shuraka'a ko ko sun sanya waɗansu abokan tarayya ne ga Allah da sunan su ma khalaqu sun yi halitta ka khalqihi kamar irin halittar da Allah ya yi fata shabaha al khalqu sai wannan halittar da ta Allah da ta waɗancan iyayen gidin daban sai ta yi rikirkice gare su sai suka kasa ganewa shi yasa sai suka ce suna bautar waɗannan domin su ma sun yi halitta babu wani wanda ya wata halitta qulillahu khaliqu kulli shay Allah shi halicci komai وهو الواحد shine matadaici alqahar mai filasti to wannan aya tana nuna cewa babu wani wanda yayi wata halitta in ba Allah subhanahu wataala ba qul man rabbus samawati wal ard waye ubangijin samai da kafa qulillah kace Allah ne amsar kenan babu wata amsar da za a bayar dan su mai an tambaye su cewa suke Allah ne to in haka ne me yasa kuka riki iyayen gidi ba shi ba wasu majibintan lamari ba shi ba wasu masoya ba shi ba wasu wanda kuka miƙa wa aka littafiyar da rayuwarku ba shi ba wanda la yamlikuna li anfusihim da kansu ma ba sa mallakar naf'an amfani wala barra bale cuta to bale kuma wani su da kansu ma ba sa iya jawo kansu amfani wanda baya iya jawo kansa amfani ya zai iya amfanar da wani wani hal yakan da amma wani basir Allah ya ce yanzu makaho da mai gani za su zama daidai wa ma yakan da amma wal basir wala zulumatu wala nur wala zullu wala harur wa ma yakan da ahya wala al'amuwa wani jin misalin Allah ne rana inuwa da kuna ba su zama ɗaya ba mai ji da mai gani ba musamman fariƙa kal'ama wal asanni wal basir wal sami' za su zama ɗaya alaikun yari mafara a falatar zakarun ba fa tuna waye saboda haka ba za su iya yi ba wa ma yastawi al'ama wal basir wallazina amanu wa amilu salihati wal musi ba za su zama daidai ba wala zulumatu wala nur duhu da haske ba su daidai ba wala zillu wala harur inuwa da kuna ba su zama ɗaya ba wa ma yastawi al'ahya'u wala al'amwat waɗanda suka zama rayayyu ba za su zama daidai da matattu ba to waɗannan abin da abin yake ci a faman ya alamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kamar huwa a'ma inna ma yatadhakkaru ulul albab yanzu waɗannan za su zama daidai da waɗancan ba za su zama daidai ba saboda haka hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur ko ko duhu da haske za su zama daidai wannan abin da ake nufi makaho da mai gani mai imani da marar imani mai gani mai imani marar gani shi ne marar imani saboda haka za su daidai hal yasta lullazi na ya'lamuna wallazi na la ya'lamun wanda suka sani sun yi daidai da waɗanda ba su sani ba shi ma wani inda ma yasa da karɓar albab su kaɗai za su iya ganewa masu hankali don haka wannan a gane wannan ma kaɗai to sai wanda ke da hankali zai gane shine na ce mara afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika alhaqu kaman huwa amma inna ma yatazakkaru ulul albab masu hankali ne za su iya ganewa saboda haka mai hankali da marar hankali ba su zama ɗaya ba mai ji da wanda baya ji ba su zama ɗaya ba mai gani da wanda baya gani ba su zama ɗaya ba haske da duhu ba za su zama ɗaya ba to kenan hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun kenan wanda ya sani da wanda ba sani ba su ba za su zama ɗaya ba wannan shi ne to za mu tsaya nan kenan ko an ce akwai tambaya yau insha Allah wal hal yastawi al-a'ma wal basiru am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur shi ne haka mafi yawan ƙura'u suke karanta shi da hal tastawi zulumatu wan nur amma dai hamzatu bayyat da aliyu kisa'i da shu'ba abubakar bin ayyash su suna karanta shi da hal yasa am hal yastawi zulumatu wan nur ko kuwa haka shi ne inda yake cewa hal yastawi suhbatun sala hal yastawi suhbatun sala a ƙarshen baiti nan da yake wa hadin wa walin if wa waqin biya'ihi wa baqin dana hal yastawi suhbatun sala suhba in yace suhbatu yana nufin aliyu kisa'i hamzatu zayyad da kuma abubakar ibn ayyash wato shuba su suna cewa am hal yastawi zulumatu wan nur maimakon hal tastawi zulumatu wan nur sauran qurra'u suka ce hal tastawi zulumatu wan nur to za mu tsaya anan akwai tambaya da za a yi mene tambaya
alhamdulillah daga ma wanda aka ɗauka da wanda aka bari yau ruwa da ya faru wanda ya hannun shi wanda ya ba kowa wanda a cikin haifin da ta wuce amma ko ba da kuma da wani da ma su ɗauka a yau wani wanda su kare da baya ma na da kuma da kuma wani wani da haka ka zama da wani tambaya kamar haka na wanda yake tambaya a kan dawo annabi Isa alaihi salam sai da sai annabi Isa zai dawo ko kuwa na a to alhamdulillah maganar dawowar annabi isa na farko dai ya kamata a sani cewa shi annabi isa a bisa ga abin da aka sani shine yana rayayye ne har yanzu a wajen haka saboda ba a ɗauke shi ba a kashe shi ba bisa ga haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani inda yake cewa wa qawlin inna qatalna masiha isa ibn maryama rasulullah sai ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتل اليقين بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا saboda haka Allah ya ce ba a ƙarshen duniya zai zo kuma za a yi imani da shi duk alif kitabi ma wanda suka kafirce za su yi imani da shi kuma Allah ya gaya mana wajen wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha wattabi'un hadha siratun mustaqim shi ilimi ne na tashi alkiyama akwai kira da suke wa innahu la alamun lis-sa'ati wato shi wani alami ne na tashin alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa hadisin da wani sahabi da ake ce masa Huzaifa ibn Asif al-Ghifari yace muna tare da ɗan uwana sahabbai muna tattaunawa ana ta yin hira muna ta yin hira akan wasu abubuwa sai manzan Allah ya fito ya same mu ya ce mana me kuke yi ne ai muna ta ambatan lahira ne da alkiyama ya ce alkiyama ko sai ya ce ba za ka zo ba har sai kun ga alamomi guda goma sai ce akwai addukhan akwai addajjal akwai dabbatun min al-ardi akwai tulu'u shamsi min maghribiha akwai nuzulu isa saukar annabi isa kaga kaga duk wannan akwai khuruj yajuj wa majuj fitowar yajuj da majuj yace akwai salatu husuf a wannan guda uku da za a yi a wato husufi da za a yi husufun bil mashriqi wa husufun bil maghribi wa husufun fi jaziratil arab kaga tara kenan sai kuma khuruj khurujin na wuta da za ta fito daga wani kogo a adan a yaman ta kora mutane zuwa ga mahashar waɗannan abubuwa guda goma sai sun bayyana daga cikin alamomin tashin alkiyama hayaki dujan dabba wa idza waqa alqawlu alaihim akhraja lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum to wannan dabba ko sai a a ru'u shamsu min maghribiha rana ta hudo hudowa mai hukunta hudo ta inda take hudowa take hudo ta mafadar da inda take faduwa sai nuzul isa saukar isa alaihi salam sai fitowar yajuj wa majuj sai waɗannan kiskewar rana da wata da za a yi guda uku ɗaya a gabar ɗaya a yamma ɗaya a jaziratul arab sai kuma fitowar wuta daga wani kogon da zaka kora mutane waɗannan goma sai sun tabbata muslim yake riwayar hadisin daga a huzaifa bin asif al-ghifari radiyallahu anhu haka akwai ruwayan da Bukhari da Muslim suka yi da daga Abu Huraira radiyallahu anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa Allah ubangiji zai kawo Annabi Isa zai zo yayi irin irin shari'a irin ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan shari'ar ta zai zo ya kafa adalci ya kashe dujal ya kiyaye ya kore gicciye ya kiyaye ya kore cin alkhinzir ya kore dukkanin wata ibada da ake yi ba Allah ake wa ba ya kore duk wani addinin da ba musulunci ba dan kuma a wato adalci ya gane kasa har aka ce zai je ya tarar da waɗansu mutane daga cikin al'ummar annabi Muhammadu suna sallah limamin shine imam al-mahdi daga cikin alu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam sai imam al-mahdi ya ce ya dan zauna ya matso ya shiga sai ce a ai gare ka aka tada sallar ka ƙara ta sallar a gare ka dan haka ka ci gaba da yin sallar a ciki shine inda shehu yake cewa yusalli bihi al-mahdi ya fawda ummatin ya ummuhu mu'aha wa isa wa aluhu to aluhu din ila al-mahdi ba'a kuma annabi Muhammad dama yayi da isa yanzu yana kuma ciki to waɗannan al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ne akwai wajen da yake kan almasihu isa ibn maryam hawariyan sai da hawariyi duk suna nan akwai hadisai da yawa waɗanda suka tabbatar da zuwan annabi isa alaihi salam saboda haka annabi isa zai dawo yana nan Allah ya ce ba a kashe shi ba kuma in an ce inna Allah ya ce in yi mutawaffika mutawaffika wannan da Allah ya ce mutawaffika to wannan wafa ce ba na mutuwa ba ne don Allah yana cewa Allahu ya tawaffal an fusa sai ce mai hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha da yusiku allati qada alaiha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma saboda haka duk wanda ya kwanta ana karɓar ransa ne in ya kwanta bacci amma sai a saki wacce aka rufin za ta ci gaba din waccan kuma a rike ta wacce ya rufa ya rike daga bacci sai a wuce wacce ya rufa za ta tashi daga bacci sai ya sake ta sai mutum ya ƙara tashi ya kakkaɗe kuma a ci gaba da gwagwar mai rayuwa har zuwa lokacin da Allah ya faɗa kuma ila ajalin musamman to wannan shine dai a takaice
masu da ita masu sarki kafin rana ibada kuma za ta iya haɗe za ta iya kawo masu gani ko ko za ta ci abinci sannan wannan miji da matar da kamar
wato da mijin da matar miji matafiyi matar da ta tsarkaka daga hailarta eh sai aka haɗu shi ne yake tambaya za su za su kame bakinsu ko ko za su ci gaba a za su kame bakinsu ko ko su ci gaba da cin abinci shi ya dawo daga tafiya tafiyar tasa ta ya ajiye azuminsa sai ya iso gari kafin rana ta faɗi bai taho da azumi ba zai kame bakinsa ita kuma bayan alfijir ya ceto ba ta tashi da azumi ba sai da rana misali sai ta ƙarkaka daga hailarsa kaga yanzu ita ma ta zama tsarkakakkiya ga miji ya dawo daga tafiya za su ci gaba da abinci cin abinci ko ba za su ci gaba da cin abinci ba sannan za su iya kusantar junansu a matsayinsu na ma'aurata ko ba za su iya yi ba shine abin da tambayar in na fahimce ta abin da suke yi to ma'anar wannan a nan akwai maganganu guda biyu da aka yi wasu malamai suka ce mutumin da ya dawo daga tafiya ya iso gari baya azumi saboda tafiya ya iso gari yanzu zai kada bakinsa ba zai ci gaba da yin azumi ba ba zai cigaba da yin ba zai cigaba da cin abinci ba zai kame bakinsa dan haka zai tsaya bai ci bai ba haka kuma ita ma macen da ta tashi ta tsarkaka ita ma wannan ragowar wurin za ta kame bakinta wannan shine ra'ayin Abu Hanifa da Auza'i da Sauri akan abin da suka tafi akai kenan to in wannan ra'ayin aka ɗauka tun da ba za su ci gaba da cin abinci ba za su kame bakinsu to ba za su kusanci junansu ba amma imamu malik da ashafi'i sai sai a'a zai iya cin abincinsa to kuma dama ai malikiya mu muke yi zai iya cin abincinsa shi gaba da cin abincinsa kuma ma har yi aka ce akwai riwayar da aka daga abdullahi bin mas'ud yace wanda ya ɗauko azumi farkon wuni to ya karasa azuminsa wanda ya ɗauko cin abinci tun daga farkon wuni to ya karasa wunin da cin abincinsa to bisa da haka shi kuma ba za su kame bakinsu ba babu laifi za su iya cin abincinsu domin dalilin waɗannan mutanen suka ce kame bakin miye amfaninsu tun da wannan ranar azuminsu ba za a lissafa shi a cikin azuminsu ba to in ko in aka ɗauki wannan ra'ayi na maliku da imamu shafi'i da waɗansu na cewa ba sai ya kame bakinsa ba ya ci abincinsa kawai ba sai ta kame bakinsa ba bakinta ba ta ci gaba da abincinsa cin abincinta kawai to kuma wannan babu laifi idan sun su tufanci junansu a bisa ga wancan tunda dama an ce in saki za su su kame bakinsu in sun kame bakinsu ba su tufanci junansu ba in ba su kame bakinsu ba to kuma za su tufanci junansu to kenan sai mutum ya duba ya ga wace ce zai ɗauka ɗin in ta abu hanifa din ne bismillah sai mutum ya ɗauka ya kame bakinsa in ko ɗaya da shi kenan sai a ɗauka akan haka wallahu ta'ala a'lam الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن تشهد باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل فيها اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ذنبا الا امنيته ولا مريضا الا علمته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره وهي لك رضا ولا نافيه سلام الا قضيتها يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومثاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين